بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة من السابقة والنسافية لهدي يوم من تقص قوات الربيع الأول هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقى مكة زوا مدينة دولا دري هدود أربعين دبقل ديدي دا تلاتين دقيا قوات أغسطا شكر دبو بيو دا أشهر دبير ميلادية wannan shine darasin mu na 52 a cikin jerin karatun littafin kitabun ashratun nisa' واللفظ الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي رحمه الله تعالى wanda ya rasu jirana shekara ɗari uku da uku wannan littafi asalinsa wani ɓangare ne na bakan damar littafin nan na imamun nisa'i mai suna as-sunan kubra wanda malam ya kebance shi musamman saboda kulawa da haƙoƙin iyalai da zamantakewa da iyalai a tsari na musulunci da tsarin da annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yi wato karantar da an yi wato sahabbansa allah maɗaukacin sarki muke roƙo ya dace da mu darasinmu da ya gabata mun tsaya ne a inda malam ya ce mana ainihin wasiya da annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi dangane da abin da ya shafi kyautata wa mata wajen abin da ya shafi zamantakewa Allah madaukakin sarki ya sanya mu daga cikin waɗanda muke mafiya alkhairin mutane ga matayensu yau za mu tashi inda malam yake cewa annahyu na'am itlaqu ar-rajuli ahlahu laylan وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لقبر الشعب عن جابر فيه shigowar mutum gidansa da daddare idan ya dawo tafiya bayan tsawon lokaci baya ne dama mun ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mutum ya dawo tafiya a gidansa da daddare ko da ka dawo garin ku sai dai ka je ka nemi hotel ko ka nemi masallaci ka kwanta ko ka nemi wani wurin da za a dan makalaka ka dai je ka dan kwanta ka huta da sauran abubuwa irin waɗannan mun gane wannan amma magana cewa ka fada gidanka ba tare da matarka ta san da dawowarka ba to wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana menene illolin shine manzon Allah ya fada cewa an ya an ya takhawwana shine mutum ya hayanci matarsa yana son ya gano wata matsala game da ita ya auka mata ba aure galibi ɗabi'a ce mata ba sa yin kwalliya idan mazajensu ba sa nan wata dama ita mai ake cewa ne gasar rogo ce ita ba ruwanta da maganar kwalliya miji na nan baya nan kullum take nan kamar figaggiyar kaza sai dai ɗaura ƙirji a sa wata ashimi ko vest ko daga ita sai birinjiya haka za ta zama kamar kazan matsiyata ba maganar sanya kaya a jikinta ta yi kwalliya saboda mijinta ko ta nemi saurari ko ɗan yaya ta dinga ɗan shafawa babu wannan to in mutum wanda ke son bin diddigin matarsa ne to sai faɗo mata da daddare ba tare da aure ba to annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ya ce auyan tabisa at'asaratuhu ko kuma yana neman me ko yana neman ya ga laifinsu ya ga tuntubansu ya ga wata matsala game da su za mu zo mu ji ƙarin bayani game da wannan insha Allah ta'ala da kuma ambatan sabanin lafuzan da malamai suka rawaita daga imamu sha'abi daga jabir ɗan abdullahi ansari allah maɗaukacin sarki ya ƙara mishi yadda imamu sha'abi shine amir ibn sharahil ibn abd an gane ash-sha'abi al-kufi wannan malamin hadisi ne ɗaya ne daga cikin manya-manyan malaman hadisi waɗanda ainihin wato ana hujja da su ƙwarai da gaske wajen abin da ya shafi riwayar hadisi Allah maɗaukacin sarki ya gafarta mishi to wannan hadisi malam yace قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن عاصم عن الشعبي عن جابر رضي الله عنه قال Imam Nasa'i ya rawaito wannan hadisi daga malamin sa Muhammad ibn Bashar ɗaya daga cikin manyan malamai Allah ya gafarta mishi qala ya tahaddathana Muhammad ishi malamin su malam Muhammad ya karanta da su hadisi qala haddathana Shu'ba shi kuma yace Shu'ba ibn al-Hajjaj ya karanta da su wannan hadisi an Asim shi kuma daga malam Asim al-Ahwal shi kuma daga Sha'bi shine Amir ibn Shirahil ابن عبد الشعبي babban tabi'i an jabir shi kuma daga jabir kan abdullahi ansari an ibn amr ibn haram al-khazraji ko qala yace nahan nabi sallallahu alaihi wa sallama idza aqala ar-rajulu al-ghaibata an ya'ti ahlahu turuqan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya hana mutum idan ya yi tsawon tafiya ya dade baya nan a gida annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mutum ya auko wa iyalansa cikin dare to jama'a kun ji an gani ya hana mutum ya auko wa iyalansa cikin mene cikin dare matukar dai ba su san da zuwansa ba to wannan annabi sallallahu alaihi wasallama ainihin wato ya hana ina fata an gane wannan lafazin al-turuq shine duk wanda ya zo maka gida cikin dare shine ake ce ma al-tariq shi yasa Allah ya sifanta cewa was-sama'i wat-tariq ina rantsuwa da sama kuma ina rantsuwa da wannan tauraro mai fitowa a cikin dare ina fata an gane wannan yawwa don haka ya zo a wancan hadisi da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu isti'aza ko أعوذ بكلمات الله التامات لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرع وبرع ومن شر ما ينزل من السماء وما يعرض فيها ومن شر ما يذرع في الأرض وما يخرج منها ومن شر كل طارق كاجي daga sharrin dukkanin mai ƙwanƙasa ƙofa mai shigowa cikin dare illa tariqan yatruqu bi khairin ya rahman sai dai mai shigo wanda zai shigo da alheri ya ubangiji mai rahma kaga hadda mai shigo wanda Allah yana ne Allah yana sa ka nemi tsari annabi sallallahu alaihi wasallama ya koyar da mu ka nemi tsari daga mai mai shigowa gidanka cikin dare ya ka ko gidan mutum zaka je neman mutum ba a zuwa bayan sallar isha duk abin da za ku yi babu kafin sallar asubahi sannan ba mai babu zuwa bayan sallar isha waɗannan lokuta lokuta ne na hutu a gida lokuta ne na iyali lokuta ne na mutum ya samu hutu yasa Allah ce min qabli salati al-fajr da kuma rana wa hina tad'una thiyabakum min adh-dhahira haka nan ba a zuwa gidan mutum a neme shi rana lokacin kailula lokacin rana ta take bayan azhar an gane wannan saboda galibi lokaci ne ake dan yin kailula ko mutum ya dan kwanta da rana ya dan huta ko dai kayyula ko dai kafin azhar ko bayan sallar azhar an gane sai Allah ce min ba'di salati al-isha da kuma bayan sallar isha ke salatu awratin lakum lokutan nan guda uku al'aura ne a gare ku laysa alaykum wala alaihim junahun ba'dahunna babu laifi akan ku su ma babu laifi akan su su shiga wajen ku bayan waɗannan lokuta ne ma'ana duk lokacin da zaka je gida ne wani mutum banda waɗannan lokutan sai dai in shine ya baka cewa wane eh ka same ni a gida bayan sallar isha'i to kaga wannan ya riga ya shirya ba lokaci nan ko yau Allah madaukakin sarki ya tsare mana imani zaka jama'a kun ji wannan hadisi daga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cewa baya halatta mutum ainihin wato ya faɗo wa iyalinsa a lokacin da ya daɗe baya idza aqala rajulu ghaibata an ya'ti ahlahu furuqan an gane ko na'am a wannan hadisi hadisi ne sahihi wanda al-imam bukhari ya fitar da shi na'am a haka nan imam muslim da wannan isnadin da ainihin wato aka rawaito shi حديث 264 قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن عاصم الأحول عن عامر عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم أحدكم من سفره فلا يضرب أهله ليلاً wannan an rawaito daga malamin malamai shine Qutaybah ibn Sa'id malamin su Bukhari ne su Muslim su Abu Dawud su Nasa'i su Ibn Majah su Darimi malam Qutaybah Allah ya dade shi babban malamin hadisi ne tika yace shi kuma daga malamin sa shine Abu Awana an gane yawwa me suna Abu Awana sunan shi alwadah ibn abdullahi al-yashkuri alwadah ibn abdullahi al-yashkuri ban malamin hadisi ne daga cikin malamai sai kuma an asim al-ahwal daga malam asim al-ahwal al-ahwal shine mai harara garki an gane wannan ko yau ana mishi inciya da wannan kamar akwai al-a'raj ko akwai kuma wani al-a'mash to shi ma wannan asim al-ahwal da malam asim mai harargarki amma asalin sunan shi sunan shi malam asim ibn sulaiman al-ahwal an gani shi kuma malamin yake cewa an amirin shi kuma daga malamin su shine amir ibn sharahil ash-sha'bi daga jabir bin abdullahi al-ansari Allah ya kara mishi yadda قال يسي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منظم الله صلى الله عليه وسلم ياشي إذا قدم أحدكم من سفره إذا أنت ينك يجاول كتفيا ساعة فلا يطرق أهله ليلا وكذا يشغى وجه إياله تشكين داري أنغاني كذا يأوكو إياله سكوى تشكين داري سيدي أتكاي سلم السلام عليكم وعليكم السلام لا فيها shahidi gida za ki ce mun lafiya a abira kan dai ka lafiya ko kuwa eh saboda a zamanin da kun san babu babu ba maganar waya ko ba maganar telefon ba maganar gsm ba maganar ainihin wato android phone babu iphone babu waye mutu ya tashi duk waɗannan abubuwan na sadarwa babu sai dai manual communication sai dai kila in kun yi tafiya ne a wata ayari to akan turo wani ya yi gaba ya ga hanya lafiya ko ba lafiya ba to in ya zo ya ga hanya lafiya shi ma sai ya in ya shiga gari in ya samu mai tafiya sai ya aika muku da sako a maida muku cewa ku taho hanya lafiya shi kuma sai ya zauna a gida to dawowansa ne sai a sani cewa to jama'a akwai abin nan menene akwai tawaga ta matafiya kaza za su sauka ranar kaza ko zuwa lokaci kaza to idan aka sanar a gari irin wannan to kaga ai an san da an san dama da su wani ka tafi don haka kana nan dawowa an fahimta amma irin zamanin mu da akwai waya za ka yi text message ko ka yi voice note ko ko ka kira waya ka faɗi cewa wallahi tafiya ta kamo da yamman nan na taso ga nan ina hanya to wannan ba matsala kaga kafin ka iso za a yi ne yawwa za a kintsa za a shirya ainihin wato a karbe ka malaman wannan islamin gaba ɗayansu malamai ne ainihin wato ingantattu kuma rijal ne na ainihin wato al-bukhari dukkan malaman da imamu bukhari ke riwaya da gare su ne an gane wannan Allah madaukakin sarki ya dace da mu a wannan kenan قال أخبرنا الحسن ابن إسماعيل نعم قال حدثنا الحسن بن إسماعيل بن سليمان قال أخبرنا هشيم عن سيار عن الشعبي عن جابر بن عبد الله قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فلما رجعنا ذهبنا لندخل فقال أملوا حتى ندخل ليلا أي عشاء حتى تمتشط الشعثة وتستحج المغيبة wannan hadisi an rawaita imam nasa'i ya rawaito daga malaminsa al-hasan ibn isma'il ibn sulaiman qala yace haddathana husaym yace malam husaym ya karantar da mu wannan hadisi shine husaym ibn bashir thiqatu thabt thiqatu thabt an gani sai dai an same shi mujallisi ne yana yin tajwidi wani lokaci yana yin maguri a cikin isnadi ka ji malami ko ka ce fiqatu sabtin lakinnahu yujallis yana yin tadlisanci an gani shi kuma yake cewa qala an sayyar shi kuma daga malamin sa shine ainihin wato malam sayyaru abul hakam al-anazi عن الشعبي دق عامر بن شراحيل الشعبي عن جابر بن عبد الله دق جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري رضي الله عنهما قال يجي كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ممكن شجرنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفر الشموة تفيا فلما رجعنا يا يند مكداو ذهبنا لندخل سيمك تفزا مشجدا فقال سيما زم الله يشي أمهلوا كسورارا كجاكتا كجرا كجنكرتا حتى ندخل ليلا حتى مش حتى dai mush ga gidajen mu a lokacin dare kenan an iso gari jama'a da wuri ba cikin dare ba an gane wannan an iso kaman da hantsi ko bayan azhar ko bayan la'asar an iso gida to ba za ka fada gida ba sai ka aika gida tukuna ka ce ga ni nan shigowa na dawo ka dan bada yar awa ɗaya awa biyu ai magariba ta yi ko ko kuwa eh in bayan la'asar magariba ta yi lokacin ka yi nemi abin da za ka ɗanci ai awa biyu da yanka ta insha Allah in ma gawayi ne a hura a ɗora kuma ya nuna galibi mata ba sa so mutum ya dawo gida ba tare da sun dan shirya mishi dan abin da za su karbe shi ba musamman in kai mai bayarwa ne a gidan yawa in kai mugu ne shikenan idan ma ka san ko daga zaka dawo gidan ba abin da zaka samu dan kai ma baka bayar ba ko ya kake tsarin kuma ka samu an aje ai kamar da wahala ko haka ne na gani jama'a Allah ya samu dace in kuma kai talaka ne kai ba mugu bane a kai babu ne to shikenan ka san dama kila an samu ne an dan yi inda baro na mata kuma yara sun dan an dan lallaba sun yi bacci ko ciki ya dan dauka sun sha ruwa da yawa eh sun kwanta shikenan kaga baka da matsala sai ka je kila wajen mai shayin ungo ku ka dan sha shayin ka kafin ka shiga gidan dan ka san in ka je can ma ba komai sai a ce masa da zuwa Allah ka wadata mu Allah ka mana tsare da talauci da talauci ba kyau talauci is not good ko a ƙware kuwa to ya ci gaba da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya amhilu ku saurara ku dakata hatta nadkhula laylan har sai lokacin dare sai mu shiga ai isha'an ma'ana mu shiga bayan sallar isha'i cikin dare hatta tamtashiqa ash-sha'ita har ya zama matan sun kimtsa an gani eh an dan tace gashi an yi wanka an dan kimtsa an sa turare an ɗan gyaggyara dai an ɗan shishara gida wa tastahidda al-mughiba sannan kuma an ainihin wato ɗan aski gashin jiki wanda yake ya kamata a aske shi al-istihdad shine aski gashin mara ina fata an gane wannan galibi ana yin wannan ne da mene a wancan zamanin bil Musa da Musa ake yi an gane wannan daga wannan ya kalli wannan ya kalli wannan a larabci kalmar musa shine akka da larabci kalmar musa sunanta mene aska an gane wannan ne askan da ake aski da ita irin wannan ta wanzamai ta mu ta hausa ta gargajiya idan ka cewa musa an gane wannan ne haka wasu malamin suka fassara wannan hadisin cewa abin da ake nufi da wannan hatta tamtashiqa al-mughiba al-mughiba ko al-mughibu shine allati ghaba anha zawjuha shi ita ce matar da mijinta ya dade baya nan yi tafiya to hatta tamtashiqa ma'ana har sai ta dan kintsa ta dan shirya an tace kai an dan shirya an dan shashara wurare an ɗan gyaggyara inda ya rike ma ba a gyara shi ba an gane wannan sannan wata tahiddal menene ko jam wata tahiddal hatta ta tahiddal muhiba ko har sai an zama an aske gashin mara da duk wani aski haka wasu malaman suka ce al-mughiba mijinta ma'ana sai ta yi wa mijinta wannan askin ta aske jikinta gaba ɗaya yadda da zaran ya dawo za ta shi ya karɓarsa ko da yana da buƙatar ya kusance ta ba wata matsala an gane wannan wata mutashiqa ash-sha'isa har sai ya zanto sun ainihin wato kintsa da kuna an gane wannan to wannan shine abin da Jabir bin Abdullahi Ansari ya faɗa an fahimta to yaya za mu haɗa tsakanin wannan hadisin da hadisin da suka zo gabanin wannan na'am ابن حجر العسقلاني السنسيه شرح سلفته الباري ألا مدرك زكية لبنسا يناشي وفيه إشارة إلى الجمع بين هذا الأمر بالدخول ليلا والنهي عن الطرق ليلا بأن المراد بالأمر الدخول في أول الليل وبالنهي الدخول في أثنائه وقد تقدم أواخر أبواب العمرة في طريق الجمع بينهما أن الأمر بالدخول ليلا لمن أعلم أهله وأهله بمن أعلم أهله بقدومه فاستعدوا فاستعدوا له أن قالوا أن والنهي عمن لم يفعل ذلك ابن حجر العسقلاني كتشيوا أولا حديثي أقوي إشارة زواج حتى واتكان روايين شولا بيو hanin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya na shiga gida da daddare shine mutum ya shiga gidansa a farkon dare ina fata an gane wannan yawwa abinda aka hana kuma aka abinda aka umarni da shi shine shiga a farkon dare ka dawo tafiyan ka da la'asar an gane wannan to kana da dama ka shiga gidanka zuwa yaushe sai ka sanar da iyalanka cewa ai na dawo na biya wajen wani abokina ko ka biya masallacin unguwarku ka je kai azula kai sallah ka dan kwanta ka huta kafin ka shiga gidan sai ka aika cewa ga kanan ka dawo kana shigowa an gane sai wani hadin cewa bin nahyi hadin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kuma shine ad-dukhulu fi asna'ihi shiga gidan tsakiyar dare an gane wannan shiga gidan tsakar dare mutum ya shiga a lokacin dare ya riga ya tsala an riga an yi magariba an yi isha'i dare ya faɗi da ma bacci ya kwashe ta in mai yawon bacci ce yawon bacci ya ɗan gangaro idanu sun dandanke to kuma dama ga irin kwanciyar da ake ga irin kayan da ake sawa kila ba irin wanda ake sa maka bane idan kana jama'a mun gane wannan yauwa kamar makaranta ce yau aka ce jami'a ce akwai 'yan mata akwai samari to wani ko ba dan Allah ba zai dinga yin wanka ko da baya wanka a unguwarsu ko ba haka bane an san shi duk kununi wai shi ma kada a rena mai wayo kuma kila ya ɗanyi kasuwa shi ma wata ɗan abin nan ko ta ɗan taya wai misali ake sai ga wani malam duk kununi a unguwarsu amma daga zuwan shi jami'a ya canza ya zama ɗan gayu Allah ya lai saboda ya je wuta yarinya ta ce ta Allah zo ka ɗan koya min kaza ya ga kuma shi ita ta ɗanci kwalliyarta ɗan turare zai jik shi kai wata ya mata ta cire kunya ta ce mishi kai wannan me yasa ba ka ɗan gyara jikin nan ne kana ɗan wankan ne yadda yadda mutane suke ɗan yi amma in mata jami'a ne akwai yanci ba mu za su gaya maka ba in kai kuma dama moro ne sai ka ce ni ni ma ku ni ni haka nake ni wallahi tallahi ni daga kai eh amma dai initially ya kamata mutum ya zama to a cikin tsafta ko a cikin yanayin kamala mai kyau ya zama baya mu ba fallasa in so samu ma ya zama in so samu ne ma ya zama yaban ne kai ba fallasa zalla ba tsakani tsakani ba tsakanin gida da koki ko eh to jama'a kun ji to ibn hajar yake cewa abin da aka hana mutum ya shiga tsakar daren yana shigowa kuma ya fado gida an gane wannan sai yake cewa kuma ya ya gabata a babin da aka yi magana a babin umara ta hanyar hada waɗannan hadisan cewa abin da aka hana na shiga da daddare liman a oke wanda aka yi umarnin cewa ya iya shiga da daddare ya ce liman a alama ahlahu bi qudumihi ga wanda ya sanar da iyalinsa ne cewa ga nan shigowa ina nan shigowa na dawo to ya halatta wannan ya shiga fasta'addu lahu sai suka kimtsa masa suka shirya masa kafin me kafin ya dawo kasan mata wannan abin yana daukar su lokaci mai tsawo a yi wanka a shafa mai dan ba irin wankan ka bane eh suna son lungu da sako ko ina sai an gyara ya fes kai ku kana shiga bayi kamar ana ka dauka a guje da ka sa ruwa kawai ka mutsaka kawai sai ka watsa ruwa kawai sai ka kayo out ba ruwan ka kawai ka zo ka dan sa in ma kana fara tawo kenan in babu ka sharci kawai ka daura ka daura singideti da dan rogo ruwa a jikinka ka daura riga ka daura wando ka kafa hula kawai ka yo waje abinka wani sai wata uku bai shafa mai ba ko ba san cikin maza nake magana ko a yawan kawai ni bai damu da shaf mai ba amma shaf man da yana gyara jiki dai ehe ko mun sha yin bayanin cewa yadda kake yadda kake so mata ka ta dinga maka kwalliya tana abin nan tana shirya maka shiryawa na musamman kai ma din nan kana da bukatar mu yawa kai mata kwalliya ka gyara jikinka ka yi waye waye saboda ita ma ta ji daɗin tarbarka an gane Allah ta'ala ya samu dace to jama'a kun ji bayanin ibn hajar al-asqalani Allah madaukakin sarki ya ji kansa Allah ta'ala ya gafarta masa an gani don haka ashe a wannan hadisin ya nuna mana cewa babu laifi idan mutum ya shiga a wannan lokaci kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سيار عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إمام النسائي افتد أن حديث لجمال موسى أحمد بن عبد الله بن ابن الحكم قال يشي حدثنا محمد بن جعفر شمال موسى محمد بن جعفر يا كرن تدشي أنهما تولنا حديثي أن قال وأنه eh wannan malami Ahmad ibn Abdullah bin Hakam shine kadai daga cikin malaman da ba malaman sahih ba ba malaman Bukhari ba an gani sauran malaman Muhammad ibn Ja'far shi yake ce ma gundar dan qala hadathana gundar haka Bukhari ne ke ma kawai waya sunan gundar shine Muhammad ibn Ja'far shi yake ce ma ne gundar akwai gundar akwai bundar duka su malaman malaman riwaya sai kana karatun abin malamai zaka san waɗannan abubuwa akwai istilahat din da kawai gangancin ka kawai ka bude littafin hadisi ka karanta ba zai ba zai saka taba gani ba sai dai dama kana karanta sunayen malaman ne kawai baka san kasan asalin su a ina aka haife su wani irin maganganu malamai suka yi akan su wannan kuma abin da yasa bana ma tsawaitawa saboda yawanci ba ɗaliban ilimi bane waɗanda suke da buƙatar ya zama sun san ilimin aljarh wa ta'dil ko ilmul ilal an gane wannan Allah madaukakin sarki ya dace da mu هناك مالك سوى قال حدثنا محمد بن جعفر شيني غندركو قال حدثنا شعبة شيني شعبة ابن الحجاج babban malami mahaddaci wanda aka ce haddansa sai ka haɗa mutane ɗari biyu in ka haɗa ƙarfin haɗa mutane ɗari biyu to shi ne daidai da nawa ne da na shu'uba ibn al-hajjaj mayi ne Allah ya ba shi kwanya na fitan hankali malam na yankan shakku malin shu'abatu dan hajjaji Allah ta'ala ya kansa shi kuma yace daga malamin sa an sayyar shi kuma daga malamin sa sayyar an sha'bi shi kuma daga malamin sa shine imamu ash-sha'bi عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال إذا دخلت ليلا من قالت إذا كشكود الدري فلا تدخل أهلك كذا كشكود إيالك حتى تستحد المغيبة حتى يا زما ما تكتا ججا رامك جداتا كنزا وتمتشط الشعثة يا زما كما أرجع أن كنزا أن ججا ركو إنا لإنا inda ya kamata ka gani saboda ba a son ka zo ka ga abin da ranka baya so wanda ranka ba zai daɗi ba jama'a ina fata an gane wannan da kamar yadda muka faɗa ke sai an ɗanyi matan sun ɗanyi aski sun gyaggyara jikinsu sun ɗan kikkinsa sun yi kwalliya an ɗan shishara gida an kintsa sannan sai ka shiga kenan mu ɗin nan jama'a a zamanin nan namu sai dai ka kira a waya ke ko yawa ai za ka yi kira ma tun daga kafin ka taso daga zaria ko kana makurdi eh ko kana can ko to fa zan taso daga iko ina kare nan da awa goma sha biyu zan iso zuwa gida insha Allah sai a shirya mu wani abu da Allah kin san dai dan gurasan da yake ina da wallahi ne mun da wallahi tallahi musamman ma idan kin an sa mata dan kabijin nan da dan kuli-kuli da abubuwa irin waɗannan ma'ana kana dai bayyana da wayau abin da kake so ko ka kafin ka dawo zamani na transfer din nan dan kufe din nan ne na Allah ta'ala mutum matarka na shi ka in tura mata dan wani abu ko a ji a yi ce fa nan a yi maka abin da ya kamata a shirya maka in ka iso ka iso na iso ka nuna ina ga ran da awa biyu insha Allah zan iso ko shikenan kaga za ta shirya maka sosai in ko mota ka tayi faci a hanya take ce wallahi ka ban ji daɗi ba faci ko ka kira ta duk sunan da kake ta masoyiya ce a'a dalin ce a'a wace ce dai a'a suci ce duk dai kira ta kace mutu wance wallahi dai mota ta samu matsala amma dai zamu tsaya mu fashi anan sai mu samu mu kamo hanya da Allah dai lokacin zai ƙara farko Allah ta'ala ya samu dace wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kuma annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa yace idza daqalta idan kuma ka shiga gidan فعليك الكيس الكيس فعليك الكيس الكيس ما لك شيء أي عليك بجماع أهلك طلبا للولد للي أنت كشك جلالة درنا أنا سوك ما كفزن شيء يالنك أنقالي كفزن شيء يالنك سبو لبي سبو لك سامي كيفاتا سامن دا أولا سادوا دا في تكان كي لإيالنك shi ne ma'anin fa'alikan kaisa alkaisa an gane wannan yau wannan hadisi hadisi ne shi ma ingantacce wanda al-imamu bukhari ya fitar da shi haka nan imamu muslim da wannan isnadi da ba an gane wannan so wannan jama'a yana da matukar muhimmanci mu kiyaye shi ka'ida ce da annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi wato shi ta mana jama'a an gane wannan Allah ta'ala ya samu dace a bakin surprise eh gaskiya babu kyau irin wani surprise da zaka ce kai ka faɗo gida surprise wannan wannan wannan ta duniya ce ala wannan surprise eh da dai ka gaya mata cewa ina dawowa baka faɗa mata awa nawa bane kafin ka iso din to shi surprise ne ka gaya mata misali tana sa rai ka gaya mata ai ina Kaduna alhali kana kan beguwa an gane wannan yawwa to ta dauka za ta yi 2 hours ta fara kokarin shiryawa sai zama ana zuwa kafin lokacin tana littafin awa biyu awa daya da rabi kawai sai aka ka shigo to sai ka ce surprise yawwa wannan kaga dama mene an san da zuwan kai ko da mu dai annabin ya gaya mana ba maganar surprise irin kawai ba auni a ji ka faɗo kwatsam to sai dai kuma wanda in ka san tana ko wani kwarto na zuwa gidanka an kuma gaya maka kuma ka sani to da wannan maganar cewa ka kai wannan bayani sai maka shi jakar ka tsaf ka ce za ka tafiya eh sai ka je ka zauna a wata kwana ka yi dakon matsiyaci la malam bari sai ya auka malam ku tare shi ku bashi jikin shi sosai ya sha na jaki sannan aka shi wajen hukuma ai kwarai kai namiji akwai kishi ba sai dai kai alade ne wallahi ba sai dai kai alade ne ko kai bunsuru ne yawwa amma dai normally ka bar kowa ya shiga gidanka ko a ce maka wannan farko ne maka kyale shi sa'ad yake cewa ya rasulullah ce wallahi ina je gida na ga mata ta da wani na tara wurin sa manzala ko bai ce komai ba bai ce ka kashe shi kai ba sai an kashe ka ba ka kashe banza kware kuwa a matan aure a gidan aurenta a ɗakin ka a gadonka a wannan rashin mutuncin yayi yawa musamman yadda wannan abin ya zama zanen matan aure yayi yawaita kuma musamman mu a unguwar nan ana mana take da wannan abu wallahi ma an ce yayi yawa a unguwar nan sosai matan aure na yawan zina ta zina ce a unguwannin nan namu rahotanni da yawa sun nuna haka da bincike da masu bin diddigi suke yi haka wallahi sai kun ji tsoron Allah mata ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah annabi sallallahu alaihi wa sallama lokacin da mata za su yi mar cappa za su yi mar mubaya'a sai da Allah ya ce ga ya musu abin da za su yi maka mubaya'a kai in kika san ba za ki wannan ba kan ma ki aure kawai tunda ke matsiya ce ya ce yar iska ce Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi idza ja'aka almu'minatu yubayi'naka idan mata suka zo wajenka za su yi maka mubaya'a to su yi maka mubaya'a ala akan abubuwan nan na farko Allah yushrikna billahi shay'a kada su hada Allah da wani auren bauta mun samu nawa wala yasriqna kada su yi sata ba za su yi sata ba wala yaznina ba kuma za su yi zina ba ko dai suna yan mata ko suna matan aure sannan waɗanda suka yi aure wala ya'tina bi buhtanin yaftarinahu baina aydihinna wa arjulihinna kada su kirkiri wata ƙaryar da za su shigo da ita tsakanin kafafuwansu guda biyu da kuma hannayensu ma'ana kada su je alhali suna gidan aure su yi zina su zo da ɗan shege gidan ko ba a yi kuma lokaci zaga ana zargin wance da wari kuma sai ka ta haifi wani ɗa mai kama da wanda ake zargin su da shi din aba mala Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye Allah ya tsare ni to kaji wala ya'tina bi buhtanin yaftarinahu baina aydihinna wa arjulihinna sannan wala ya'sinaka fi ma'ruf kada su saba maka a cikin wani abu na kyautatawa wani abin da aka saba yau da gobe su dinga mummunan shiga wanda musulunci baya so kar su saba baka akan wannan to in sun yadda da wannan sharadin fa bayi'hunna wastaghfir lahunna Allah ka karɓi mubaya'ar su da shaffar su sannan ka roƙa musu Allah inna Allah ghafurur rahim Allah mai gafara ne Allah mai jin kai ne har hindu take cewa bintu utba take cewa ya rasulullah yanzu ya har tana iya yin zina kaji matan kware mala su a zamanin su ana ganin yanzu ya ba baiwa ba har tana iya yin zina mamaki ma take yi ma'ana su a zamanin ba san wannan ba an gane wannan to zamanin mu kwaɗayi ya yi yawa shirme in ba za ki iya yin aure ba ki haƙura a raba auren nan an sha raba aure ai ko in ba ya iya biya miki buƙatan ki na kwanciya sai ki ji ki nemi daidai da ke illa iya kake kenan sai ki nemi ya sauƙaƙe miki ko ki masa hul'i ku rabu ki je ki auri wancan wanda kuke dadaran da shi kenan shi ma in da gaske ne auren ke kamata ya yi ba maganin ku dinga yin zina ba dajiro wala muttakhidati akhdan haka Allah ya ce kada a wani matan da aka san mazinata ne duk yarinyar da ka san ta taba yin zina ko tana yin zina ta taba yi ta tuba ya halitta aure ta amma tana yin zina tana bin maza a wannan bai halitta aure ta ba baya halitta aure mace mazinaciya gaba komai canta komai darajarta a gidansu komai kuɗin iyayenta can da ya wata ba za a aure ta ba in ji manzon Allah yawwa don haka Allah ma haka ya faɗi a Qur'ani ba za a aure ta ba الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وجيكم دوبة تفسير ما لم يقبل أن آية يقبل لا استبتع لا استبتع تجمع كنجي الوقت الذي يستحب للرجل أن يطلق فيه زوجته to jama'a sai malam Imam Nasa'i rahimahullah ya bude mana babin da zai yi bayani akan lokacin da aka so ga mutum ya shiga wajen matarsa da dare wani lokaci ne ya halatta ko قال أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا همام بن يحيى عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس قال وأن حديثي دجمال من هارون ابن عبد الله هارون ابن عبد الله شيني ابن ابن زابان شو قال حدثنا يزيد بن هارون شمال موسى يزيد بن هارون يا كرنت الشيء أنهم واتوا حديثي قال أخبرنا همام بن يحيى لقى همام بن يحيى عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة كو لقى إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة شيكم يشي لقى لقى أنس بن مالك رضي الله عنه لقى أنهم واتوا أنس بن مالك ألا يقارب الشيء أنس يشي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطرق أهله ليلا يقدم غدوة أو عشية manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya shigo wa matansa da daddare yana shigo musu ne ko dai da safe ko dai da yammaci amma baya dawa gida da yaushe da daddare ina fata mun gane wannan jama'a yawwa don haka baya dawowa tafiya da daddare galibi saboda su laraba a wancan lokacin ai raƙuma ake hawa ko su dare ne lokacin tafiya su da rana sai a kwanta a huta dare na yi saboda sauƙin sahara ta ɗan yi sanyi an gane ko suna amfani da taurari wajen gane hanya to sai ya zama suna tafiya dare sai a iso da asbahi ko kuma a yini ana tafiya a iso da yammaci an gane Allah ya madaukakin sarki ya samu ya shi to jama'a ku ji wannan hukunci na shari'a jama'a hukunci ne mai girma kwarai da gaske kuma yana daga cikin abin da zai sa ka samu kyakkyawan zamantakewan ka da ba dakka idan ka bi wannan kyakkyawan tsari da Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi wato karantar da mu an gane wannan ko domin saboda me ita mace idan ba aka yi mata irin wannan aucen ba a ganin daidai yawanci ko wani ma zai iya ganin wani abu gaba da matarsa abin da zai dinga yawan tunawa abin da bai san gani ka gani ka san wani yana da mata amma akwai wani abu na muni a jikin wanda bai taba gani ba saboda ne kullum tana fircewa tana rufewa tana gyara jikin da sauransu to kila in yi wannan aukin zai iya ganin abin da zai ne kai mata na tana da wannan abin kan abin ya dinga haifin shi damuwa in ya tuna ko ba a yi ana samu da yawa an gane wannan ko shi yasa wannan malama malama Aisha ke cewa abin da yasa aka hana hiya lishtirazu an yara zaw an yara zawjatahu ghayra mutadhan ghayra mutanazzifa aw ghayra mutazayyina ba a so ne mutum ya gama matarsa ba tare da tayi tsafta ba ba tare da kulliya ba aw ala hay'atin tu'jibuhu la tu'jibu ko kuma a yanayin da baya bai birge shi bai san ya gama shi haka fa yaqa'u fi nafsihi shay'un min an-nufuri minha sai ramto wani abu na nihin wato kyaran matarsa ko nisantan matarsa ya shiga cikin zuciyarsa an gani aw al-ihtiradu min an yakuna dhalika min bab at-takhwin wal-iltimas bil-atharat ko ko ya zanto mutum yayi wannan saboda ya hayanci iyalinsa ya kuma ainihin wato a a ya sami laifinsu an gani fatahussuhu almar'a sai a waye gari ainihin wato mace ta ji wannan abin a ranta babu daɗi fatajidu fi nafsiha min hadha at-tahwin sai ya zama ta ji haushin mijinta saboda wannan ha'incin da mijinta ya yi mata ma yubghiduha fihi wa yanfuruha minhu abin da zai sa ita ma ta fara kyararsa tana gudunsa ana samun nisancin juna tsakaninsu jama mun gane wannan Allah mana kwacin sarki ya dace da mu na da ragowar lokaci minti na to haƙƙun rajul ala al-mar'a haƙƙin miji akan mata haƙƙin wane yawwa haƙƙin miji akan mata to ku mata sai ku karkade marafan kunnuwan ku ji da kyau menene haƙƙin mazaje akan ku ku mata yawwa kada ki dinga daga kai wallahi ni ko a gidanmu ni ba a mun haka aini bana kaza aini bana kaza a'a manzo Allah ya ce ku bayi ne a hannunmu illa iyaka musulunci ya umarce mu da kyautatawa gare mu kamar yadda manzo Allah ya mana wasiya a baya ko yawwa haka manzo Allah fa innahum awanun bainakum domin su waɗannan mayin matan kaman bayi ne masu yi muku hidima a tsakankaninku da ku kyautata musu ku kula da su yadda ya kamata kin ji yadda manzon Allah ya sifanta ki haka ba magana daga kai kina wani hura hanci kina wani waye waye shi wallahi miji bai isa ce mashi girki ba har da sai iskan yara wai wai ta tana cin shawarma a gidansu mijin ta zo yana hada da tuwon dawa ka ji so kuwa to dama wannan wazi aure ki azama ku shaka kin gama yawo a rana kowane kuda da duk wani shazimamu kowane irin datti ya hau kai irin kudajen bayin nan koraye sun hau sun yi kashi kuma sannan kai ka je ka ɗauka Allah ya Allah ta tare bakwai ko ba ba ka waje ki cewa ba eh ai hanyar jirgi da ban ta mota da umana eh yadda zamani Allah ya kawo mu wani kawai shi abin da ya sani game da mace kawai ya kalli surar ta kawai ai mace duk wanda yake zai aure in ka ce me kiba kake so to ka aure nama yawwa in kake siririya kake so kuma ka aure kashi yawwa me coca cola shi ka aura to shikenan ka aure timi ka aure tumu shikenan iyaka kwana biyu an gama watsewa ka fara kuka kowa za ka yi wa kuka wallahi tallahi wallahi wani abin ya da hana shi rabu da wasan shi kawai shi ne abin da ake kira dan mashin din nan wai wayo kuɗi na فلا بال لولا ذلك لطلقها فلا بال أبن يا ثانيا تعبي قال أوري والله ذهب كتاب suna nan da yawa irin waɗannan matan malam wata mata fa da a baka ita malam gwara a baka kullum minti kawai ka tsotse a bakin ka yadda bawon kawai shi ke ka ce alhamdulillah kaga Allah ya rubuta mana da saboda wata mace malam kullum kana cikin tashin hankali ne malam ta ɗebo wannan yau ta ci bashi a can gidan ta zagi makota ta yi wannan ta yi wancan yadda ka san wata ƙaramar aljana ga Allah ke wasu matan kuma malam ga su mutanen kirki malam kullum kana cikin kwanciyar hankali ga kana ta kiba kana jin daɗi ci wani amma kana cin walwala ya ci wallahi alhamdulillah ai duniya ne ba to gida gida yake rike da amma ga mutum yana tafiya na wani arithmetic a to sun kunce ne kai mata bayan Allah mata iyayenmu Allah ya gyara mana ku Allah ya ƙara rayuwa albarka amma iya ɗan sassauta mana eh a kyautata mana mu ma haqqur rajul 'ala al-mar'a haqqin miji akan mata قال أخبرنا محمد بن معاوية ابن مالك قال حدثنا خلف وهو ابن خليفة عن حفص بن عن حفص ابن أخي أنس بن مالك رضي الله عنه عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إمام النسائي يفتد ولنا حديث دقى أنه واتو مال منسى شين محمد ابن معاوية ابن مالج يشي دقى مال منسى خلف ابن خليفة أنقاني خلف ابن من ابن خليفة شوف يشي عن حفص ابن أخي أنس ابن مالك أنقاني a wasu riwayoyin aka ce bani akhi Anas ibn Malik an gani mana Hafsu ibn Anas ibn Malik an gani wannan kamar yadda Imam Ahmad ya fitar da wannan riwaya a cikin ainihin wato musnadin sa an gani wannan to wannan malam babban malami ne al-Imam Ad-Darqutni ya wasaka shi cewa malami ne mutumin kirki ne haka nan Abu Muhadim ya ce salihul hadith an gane wannan sai dai duk rijali isnad din nan hasan hadith kun sa akwai rijal in suka zo a cikin isnad ta ce wannan hadisi sahihi suke mai da hadisi ya zama sahihi gwargwadon yanayin karfin haddan malami da adalcinsa da saninsa da aka yi da gaskiya da gwargwadon kuma yadda sauƙin ko sama saman haddan malami take duk yana da haddar amma bai kai wasu ba ko yawwa da sauransu ya ji wannan صدوقون ني حفظ الحديث ودنا ما لم نسكي من الرواية أنس بن مالك يشوى قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ظن الله صلى الله عليه وسلم ياتي من من ظن الله صلى الله عليه وسلم ياتي لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر بايا داشي واغا ولمتم ya yi ma wani mutum sujada jama'a kun ji kowaye duk girman malaminka duk yadda ya kai wata daraja ta shehuntaka ba a yi mai ba a mar sujada ba in ji annabi muhammad la yasluhu li basharin an yasjuda li basharin baya dacewa baya kamata wani mutum yayi sujada ga wani mutum nan ana nufin al'ina ya tsuguna wa wani mutum har ƙasa saboda girmamawa baya halatta ga wani mutum yawa wani mutum walau salaha li basharin an yasjuda li bashar inda zai halatta ga wani mutum yayi wa wani mutum sujada la amartu al mar'ata an tasjuda li zawjiha da na umarci mata ta yi wa mijinta sujada min azumi haqqihi alaiha saboda ne saboda girman haƙƙinsa a kanta to jama'a kun ji min azumi haqqihi alaiha kun ji kuma ta muna da haƙoƙi a kanku da yawa saboda girman haƙƙi manzon Allah ya ce inda zai yadda inda zai halatta wani yawa wani sujada ya tsuguna mai ya kwanta mishi ya rusuna masa saboda girmamawa to da mace ce zan umarta ta yi wa mijinta min azumi haqqihi alaiha saboda me yawwa saboda asalin girman haƙƙinsa da yake da shi akan wani akan ta kaga wannan ba karamin haƙƙi bane malam tunda har kaji annabi sallallahu alaihi wasallama yayi wannan to ai ka san sha'anin ba karamin al'amari bane malam ko ba haka bane ba saboda haka ya kamata jama'a mu kiyaye waɗannan abubuwa da ake karanta mana kwarai da kusa a shari'a zaka wannan ya nuna maka cewa ashe namiji yana da ni yawa yana da girman haƙƙi akan wani akan matarsa walahunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf ko wal rijali alayhinna daraja annabi sallallahu alaihi wasallam duk yayi wannan bayanai jama'a saboda haka yana da muhimmanci kwarai da gaske jama'a mu gyara kwarai kuma ta ku gane cewa al'amarin zamantakewa na aure ba wai chance bane kawai ai ki riga kin sami miji saboda haka ki shiga da wulakanta shi kina tozarta shi kina mishi abin da ranki yake so wannan haramun ne jama'a حرام حرام حرام Allah ta'ala ya samu dace wannan sannan abu na gaba jama'a yana da muhimmanci mu sani cewa musamman ku yan uwa mata in aka ce miki yau an aura miki wani to ki gane zaman lafiyan ki yadda zaki samu aljanna ki shine ki mar biyayya ki kyautata mar nan ne hanyar samun aljanna ki an fahimta Allah ta'ala ya samu dace daga jama'a kun ji duk da cewa mun karanta wannan hadisin a baya ai ina ganin ba sai mun ƙara wani dogon shiri akai ba ko yawwa sai mun ƙara dogon shiri akai ba illa iyaka mun ji a baya mun karanta kuma hadisin bari mu ƙara hadisin nan gaba قال قال اخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا مسعر عن أبي عتبة عن عائشة رضي الله عنها قالت إمام النسائي يرتد ولا حديث جمال مثل محمود بن غيلان يشي مال موسى أبو أحمد يا كرن تدشي حديثي يشي قال حدثنا مسعر يشي مال مسعر يا كرن تدني ونن حديثي شي كما لقى أبي عتبة لقى عائشة ما ترى النبي صلى الله عليه وسلم ألا يقارب متى يدعي ما يفنده قالت تشي سألت النبي صلى الله عليه وسلم تشنات بيع النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أعظم حقا على المرأة وي cikin mutane wane ne ya fi girman haƙƙi a kan mace duk duniya wane ne ya fi girman haƙƙi a kan mace ƙala zaujuha mazu Allah ce mijinta eh bai ce iyayenta ba kina gidan aure wai saboda mahaifiyar ki tace miki wai ki zo ku tafi anguwa ki to miji ya miji ya fi uwa ni ni wallahi uwa na zan ma biyayya a kin saba wa Allah da mahaifinki da mahaifinki sai dai su roƙa alfarma ke su ce amma ba su da daman su fidda ki daga gidan aure su tura ki wani wuri ba su da dama wannan su ma ɗin inda za su girmama Allah da manzonsa bai kamata su yi wannan ba jima mun gane wannan don wasu iyayen kasan dama su ma fitinannu ne malam fitinannun gaske sun baka ya rabi da rabi suka baka ita sun dinga ma iko kenan kawai sai ga an ce za mu tafiya za mu tafi iko za mu yi sati uku ka ba ta kuɗin mota ta zo mu tafi a'a wani irin umarni ne wannan a wannan bai dace ba sai ya kira ya ce to wanda gaskiya mun dan shirya wata tafiya za mu je zumunci a kaza kuma la Allah zai kaza in dai akwai hali za ka iya bari da tafi to shikenan kaga ai ai mahaifin mata ka kan mahaifin ka ne ko tunda koye ne ma alfarma a wurin ka inda hali kai ba sai kai mai tawwa amma kawai ka ta gama shirya akwatinta sai dai ta baka labari cewa wallahi ai ji kuna tafiya ne kaga ina da kunshi ko ina da shiryawa ko kila kunshin da ba a maka shi za a yi za a tafiya a tafi tafiyar wasu can su ta kalle maka mata kai Allah kiyaye qultu sai nace da shi fa ayyun nasi a'zamu haqqan 'ala ar-rajul to cikin mutane kuma wane ne yafi girman haƙƙi akan mutum namiji qala manzo Allah ce ummuhu mahaifiyarsa eh kace dauka cewa wai mijinki ki kika fi girman haƙƙi akan sa fiye da mahaifiyarsa ko ya baki dinka miki a tabbatar da leshi da dubu hamsin sittin shi ya kyale tsohuwarsa da wata yar a tabbatar roba ta dubu biyar ko ta dubu uku ɗari biyar ko ta dubu bakwai ko da an sai mata kin dinga kishi kenan wannan tsohuwar wallahi da jin baki take ita me za ta da wannan a tabbatar me za ta da leshi ke me za ki da shi tabbatacciya da irin fitan na haihuwa da ba ta haifa miki shi ba za ki same shi ne ta ci bakar wahalar shi ta raine shi ta mar tarbiyya har aka waye gari kika gan shi kika tsance shi a titi kika ga ai wannan ya dace da ke sannan kuma kada ya kyauta mahaifiyar shi a la shakka wannan wannan gugu shawara ce duk wanda ma ya ga miki wannan ya tunce ki ya tunce ki ina fata an gane wannan ai kware da gaske ya duce ki Allah ya kiyaye wannan kenan jama'a dan haka wannan yana da matukar muhimmanci sai da shi wannan hadisi hadisi ne wanda ke mai rauni wannan hadisi na kashi ne mu karanta gaskiya isnadin sa mai rauni ne kun ga a cikin hadisin akwai jahala ta abi utba an gane ne shi malamin mis'ar kenan imam zahabi a cikin al-mizan ya ce majhuli ne daga wannan majhulin aini ne da aka jihalarsa ta sa jini ya zanto hadisi ne wanda yake mai rauni Allah madaukakin sarki ya samu dace amma la'alla akwai hadisin da za su iya maye gurbin wannan ko sannan bayan wannan mun sani akwai hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa inda miji zai auka zai faɗi rashin lafiya ya zama duk jikinsa ya yi miki ya zama duka jikinsa ciwo ne matarsa ta dinga sa harshenta tana lashe wannan gyamban nasa har ya warke to ba ta sauke girman haƙƙin da miji ke da shi a kanta ba in ji manzon Allah wata mata aka ce ta ce tab manzon Allah haka ne ta ce ani ba zan yi aure ba dan ba zan iya sauki haƙƙin miji a kaina ba kuma haka ta rayu ba ta aure ba ta mutu an gane wannan to ya waye gari auren ake ba amma san haƙoƙin ba ko kuwa ai kwarai ulaka Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye dan haka jama'a mu yi haƙuri za mu tsaya anan abin da muka faɗa daidai Allah ya sami tare a cikin lada wannan kuskure Allah ta'ala ya gafarta mana bukatun na alkhairi Allah ta'ala ka biya mana Allah muke roƙo ila ta dinga alkhairin duniya da lahira waɗanda suke ‘yan uwanmu ne na Gaza Allah ta'ala ya ba su mafita Allah ya ɗaura su akan waɗannan mutane azzalimai Allah muna roƙonka ka ba mu mai kyau a duniya ka ba mu mai kyau a lahira ka tsare mu daga azabar wuta ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته